بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da daren sha tara ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da sha uku ga watan disamba shekara ta 2011 wannan shine kasan na takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alkaba'ir wallafar babban malami abu abdullah muhammad ibn ahmad al-zahabi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a musulmi ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna tattaunawa dangane da wa'azi da wannan babban malami yake mana dangane da mu ji tsoron allah mu rabu da shirka babba da ƙarama kowane nau'i daga cikin nau'ukanta kamar yadda muka yi bayani a baya cewa shi wannan littafi asali ya kai matuƙa wajen takaitawa dangane da bayyana mecece shirka da kuma ayoyi da hadisai waɗanda ke tsawatarwa game da shirka sai muka ce da gwargwadon irin yadda muka samu kanmu a waɗannan zamunna da kuma wannan ƙasa tamu da irin ruɗanin da da yawa daga cikin al'ummomi musulmi da waɗanda ba musulmi ba suke shiga dangane da abin da ake nufi da tauhidi da kuma ya za a iya bambance tauhidi daga shirka sai ga muhimmancin mu faɗaɗa matuƙa don haka muka bibiyi sharhin da babban malami abu ubaida mashhur yawa littafin muka tattauna muka sake ainihin komawa muka ɗauko littafin abdubbin nabawi na al'imamu ibn al-qayyim nan ma muka tattauna a yanzu kuma muna kan littafi na uku daga cikin littafan ibn al-qayyim domin sharhin farko da mashhur yayi wa littafin ya ɗauko daga littafin madarijus salikina ne na ibn al-qayyim haka kuma na ɗauko ni kuma kai tsaye daga cikin littafin abdubbin nabawi sannan muka koma muka sake ɗauko littafin adda'uwar dawa ko kuma littafin da dai aka san shi da suna aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi muna cikin tattaunawa lokaci ya ƙure mana don haka kamar yadda ka ji na gabatar a yau gashi muna cikin kasan na takwas dama dai ibnul qayyim ya ce ita shirka ta karkasu kashi biyu ta wani ɓangaren kashin farko na daga cikin shirkar da wasu ke yi tana kaiwa ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi da yake abin bautawa da sunayen shi da siffofin shi da ayyukan shi wannan nau'in shirka in ba ku manta ba malam ya yi mana bayani da cewa ta kasu nau'i biyu nau'in farko ita ce shirkar da take tabbatar da watsi da Allah bawa ya ce ba shi ba Allah ita ma malam ya ce ta karkasu daga cikin karkasuwarta shine bawa ya yi musun Allah maɗaukakin sarki a matsayin shi na mahalicci daga cikin nau'ukan harwa yau bawa ya ɗauka cewa komai ɗaya yake da Allah don haka komai Allah ne daga cikin wannan shirkar musun mahaliccin ainihin wato waɗannan manyan halittu da muke gani su ne duniya da kuma taurari da wata da rana da makamantansu wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu ita ce shirkar da malam ya kira ta da cewa shirkar nasara wato irin nau'in shirkar da kiristoci suke yi ita ce su yadda cewa akwai allah amma sai su ce tare da shi akwai kuma wanda yake matsayin su ɗaya a matsayin shi na ɗa ko a matsayin shi na mata ko makamancin haka bayan da malam yi waɗannan bayanai kaf a yau sai ya ce faslun ashirku fil ibada ga wani fasli wato rabewa tantance karatu dangane da shirka a wajen bautar Allah maɗaukakin sarki dama karkamanta ya ce shirkar kashi biyu ce kashin farko tana komawa zuwa ga shi Allah da ake bautawa kashi na biyu kuma tana komawa zuwa ga bautar Allah din to ya gama bayani dangane da nau'in shirkar da ake yi wa Allah maɗaukakin sarki shine in ma a yi musun cewa babu shi gaba ɗaya ko kuma a yadda cewa akwai shi amma kuma wani yana da matsayi irin nashi ko kuma a rage mishi wasu darajoji ko wasu siffofi ko kuma a yi rintan wasu sunaye daga cikin sunayen shi wannan bayanin da malam zai yi zai yi shi ne dangane da abin da ya shafi shirkar da wasu mutane suke yi a cikin bautar da suke wa Allah maɗaukakin sarki malam ya ce wa amma shirku fil ibada wa huwa ashal min hadha shirki wa akhafu amra dangane da shirka a wajen bautar Allah to ta fi sauƙi fiye da waccan shirkar da muka yi bayani ma'ana shirka game da bauta wa Allah tana da sauƙi game da shirka wajen shi Allah ɗin maɗaukakin sarki da ake mai wadda take koma zuwa ga zatin shi wato ubangiji sannan bautar ubangiji to shirka na shiga ga ubangiji kuma shirka na shiga ga bautar ubangiji to shirka idan ta shiga ga ubangiji ta fi muni fiye da shirkar da take shiga zuwa ga bautar ubangijin akwai bambanci amma wannan karatun zai tantance maka a hankali insha Allah ya ce kuma al'amarin ya fi ainihin wato sauƙin muni fiye da waccan shirka wadda ake wa Allah kai tsaye fa innahu domin kuwa ita wannan shirka yasduru mimman ya'taqidu annahu la ilaha illallah irin wannan shirkar tana fitowa ne daga wanda yake kudurce cewa babu abin bautawa sai Allah wa annahu la yadurru kuma cewa babu mai cutarwa wala yanfa'u kuma babu mai amfanarwa wala yu'ti babu mai bayarwa wala yamna ba mai hanawa illa Allah sai Allah wa annahu la ilaha ghairuhu wala rabba siwa kuma babu wani abin bautawa in ba shi ba kuma babu wani ubangiji wanda ba shi ba walakin la ya Allah fi mu'amalatihi wa ubudiyatihi mutumin da ya kudurce waɗannan abubuwan ai kaga wannan mutumin za a ce mai tauhidi ne ko to amma ta ina shirka ta shigo mishi domin kaga da ya kudurta cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ya kudurta cewa ba mai amfanarwa da cutarwa sai Allah ba mai bayarwa da hanawa sai Allah babu wanda ya dace a bautawa in ba shi ba kamar yadda babu wani ubangiji sai shi to sai dai inda matsalar take shi ne in ya zo baya keɓance Allah shi kaɗai da ibada ɗin inda shirka take shigowa ke ya yarda cewa a aƙidance da kalmar da bakin shi ke faɗi sai Allah amma in ya zo a aikace fa sai kuma ya saba kaji inda aka yi shirka ta shigo mishi ta wajen ibada in aka ce mishi Allah nawa ne zai ce ɗaya waye mahalicci zai ce shi wa za a bautawa zai ce shi wani ya cancanci matsayi irin nashi zai ce a'a kaga ba da matsala to amma in ya zo tabbaka wannan ka'idar ba sai kuma ya hada da wani a aikace saboda haka kaga idda shirka ta shigo cikin aikin shi amma bata shigo cikin aƙidar shi da cikin maganar shi ba amma ka dubi kirista tun farko shirka ta shigo cikin maganar shi da cikin aƙidar shi domin yasa zai ce Allah uku ne faɗin Allah uku ne kadai shirka ce idan ka dubi da majushe wanda yake cewa Allah biyu ne akwai na alheri akwai na ainihin duhu akwai na sharri yanzu faɗin wannan magana shirka ce tun a magana to amma shi wannan da muke magana a kai karkamanta nan taɓa shi zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la allahumma la mani alima a'tait wala mu'ti lima mana'at wala yanfa'u zal jadd minkal jadd duk inda tauhidi yake fas ya cika shi amma wajen zartar da ibadar a aikace in ya zo kuma sai a ga baya keɓance Allah ɗin shi kaɗai fi mu'amalatihi wa ubudiyati game da mu'amala da yake yi wa Allah maɗaukakin sarki da kuma ainihin bauta da yake wa Allah bal yaj'alu li hazzi bal ya'malu li hazzi nafsihi taratan wani lokacin sai kaga aikin da za a yi wa Allah shi kadai sai kaga ya koma yana yin wannan aikin don wani rabo da zai samu nashi shi kadai ko kun fahimta jama'a idan ya zo zai yi wani aiki wanda ike shi aikin Allah kadai ake wa amma sai kauce sai ya yi wannan aikin saboda wani abu da zai samu shi kadai wal talabud duniya haka kuma wani lokacin ka ga taratan wani lokacin ka ga yana yi don neman duniya wal talabur rif'a wal manzila wani lokacin don neman ɗaukaka ko matsayi da kuma ainihin daraja wal jah da neman mukami inda khalq a wurin halittu taratan wani lokacin don haka sai ka same shi falillahi min amalihi wa sa'aihi nasibun a cikin ayyukan shi da yake da duk wani ƙwazo da faɗi tashi da yake yi sai kaga yana baiwa Allah wani ɓangare wali nafsihi wa hazzihi wa hawahu nasibun sannan kuma shi kanshi da nashi rabon da son zuciyar na da wani ɓangare na daga cikin ayyukan da yake wa Allah wali shaitani nasibun sai kaga shaitan ma yana da nashi rabon a ciki walil khalqi nasibun sai kaga su ma halittu suna da nasu rabon a ciki malam ya ce wa haza halu aksarin nas wannan shine halin mafi yawancin mutane wa huwa shirkun ladhi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan fa ita ce shirkar da annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya magana akanta fi ma rawahu ibn hibban fi sahihihi a cikin hadisin da al-imam ibn hibban ya rawaito a cikin littafin shi as-sahih da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ashirku fi hadhihi al-umma akhfa min dabibin namla shirka a cikin wannan al'umma ta fi ɓoyuwa fiye da bakar tururuwa kalu sai sahabbai suka ce kaifa nan minhu ya rasulallah irin wannan ɓoyuwa da take fiye da bakar tururuwa ya za mu kuɓuta daga gare ta kala sai annabin tsira sallallahu alaihi wa sallama ya ce قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم لما لا أعلم سيكرن الدعاء معنى جماعة كن wannan shirkar babu wata zilliya babu wani wasan ɓoyo da za ku yi da ita ɓoyayya ce a cikin wannan al'ummar hanya ɗaya da ta rage maka wadda za ka iya kubuta daga ita ita ce addu'a addu'ar kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce maka ka yi addu'a ba kadai sai koya maka lafazin addu'ar saboda haka wannan lafazin addu'ar na annabi sallallahu alaihi wasallama shine kadai zai iya tsare ka daga sharrin wannan irin shirka wadda take boyuwa a cikin wannan al'umma ga lafazin allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam Allah ka tsare ni in haɗa ka da wani a halin ina sani wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina roƙon gafararka game da shirkar da zan aikata wadda ban sani ba Allahu akbar jama'a kun ji adda'u wadda wa kun ji cuta sannan kun ji maganinta ita cutar ita ce wata irin cuta ce wadda is as chronic as an kasa iya identifying din subhanallah ta kai matsala matsalar da yake ba za a iya ganin ta ba ba za a iya gane ta ba ba za kuma a ga wane yana yin ta a iya ganewa ba wace irin cuta ce wannan wata nau'i ce ta shirka kar ku manta a karatuttukan baya mun bayyana cewa nau'in shirka kamar yadda malam yake cewa sun yi yawa yawan da yake kawai sai addu'a to addu'a ce ka ji gata daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama farin jakada daga saman bakwai a wurin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama duk wata addu'a duk wasu dabarbaru da za ka yi ba za su ci ba ka tsaya a wadda annabi ya karantar da kai saboda anan an samu adda'u ne waddawa shi ne yake musu wa'azi ya ce a shirku fi hadhihi al'umma akhfa min dabibin namla shirka a cikin wannan al'umma ta fi ɓoyuwa fiye da ƙwaran nan na tururuwa dabin ɗan ƙaramar dabba da take yawo a ƙasa annamla tururuwa to ta fi ɓoyuwa fiye da ita to sahabbai sai suka ce to yanzu kenan ya za mu kubuta daga gare ta tunda a ɓoye take sai ce kawai ga addu'a Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam kamar yadda ka ji al-Imam Ibn Hibban ya ruwaito wannan hadisi hakanan al-Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisi hakanan al-Imam At-Tabari ya ruwaito wannan Tabarani ya ruwaito wannan hadisi dukkaninsu sun ruwaito wannan hadisi daga sahabi abu musa al-ash'ari hadisi ne kyakkyawan hadisi jama'a kun ji allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam allah ina roƙonka tsare ni in yi maka shirka a halin ina sani wa astaghfiruka lima la a'lam abinda ban sani ba kuma allah ka gafarce ni allahu akbar a cikin wannan addu'a akwai mu'ujiza ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a inda maganganu ne masu ɗimbin yawa amma sai ya takaita su ya Allah ka tsare ni in yi ganganci ina sana kaza shirka ne in yi Allah ka tsare ni daga wannan ganganci to akwai abin da kan fi ƙarfi na in yi ban sani ba ya Allah shi kuma ka gafarce ni yanzu wannan ka gama kafawa ka tsare idan ba a cikin al'alfazin nabawiyya lafizzan annabi masu tsarki da ƙarfi ba za ka samu irin wannan ba shi yasa waɗannan irin lafizzan jama'a lafizza ne waɗanda bai halatta ka sauya su ba ko ka ƙara su ko ka rage su duk iya larabcinka duk wani gwalangwasanka ka ajiye ba a bukata a lokacin sai zama iya larabcinka da gwalangwasanka da za ka yi wanda za ka yi don ka ƙara ko ka rage waɗannan ya zama kinibibi ba shi da wani alheri sai sharri domin sahabi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya mishi addu'ar bacci a ƙarshen addu'ar ya ce wa qul amantu bi nabiyyika allazi arsalta annabi ya gama koya mai sai ya ce ka biya in ji da ya zo ustazai ne irin iya larabci da wani style da za a yi wai su ustazai sun fahimci addini yan birni da san sun bata bane sai kawai sai ce amantu bi rasulika manzo Allah ya ce sam ba haka ba bi nabiyika kilibili ne annabi ya faɗi wani lafazi kai ka zo da iya larabci da wani gwalangwaso naka kana so ka canza a'a ka yi nashi kawai ka bari inda ya bar maka a buɗe ka tafi kai ta larabci har kai ka darko da si bawaihi wannan ba ka da laifi ka tafi hayaniya ce duk yi amma na annabi sallallahu alaihi sallama wannan na musamman ne ba a ƙara shi ba a rage shi ba a gurɓata shi don da an yi tamfarin sai gurɓace ana ƙarawa sai lalace ana ragewa shi ke na al'amari ya rikice yadda yake haka yake naka jama'a kunci idan kun fahimci wannan karatun da kyau yana tabbatar da abin da muka fara tattaunawa a kai ashe kenan za a iya samun musulmi yana faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd لا حول ولا قوة إلا بالله لا نعبد إلا إياه za a iya samun musulmi duk waɗannan kalmomin tauhidi yana faɗin su tas amma kuma a sami shirka ta shigo mishi imma da ganganci imma da rashin sani idan da ganganci ne ka ji addu'ar sai ka roƙi Allah kada Allah ya sa ka kai gangancin yin shirka idan da rashin sani ne kuma kana roƙon Allah ya yafe maka da haka in kuka fahimci wannan da kyau bayanin da malam yake cewa wannan irin shirka ita ta fi faruwa daga mutanen da za ka ji suna faɗin la ilaha illallah domin in ma dai ta zama sun yi ta cikin ganganci ne ko kuma sun yi ta cikin rashin sani to idan ganganci ne Allah ya tsare mu daga ganganci domin ganganci son zuciya ne ka san kaza ba kyau kuma sai ka ce an yi din to wannan son zuciya ne kada Allah ya kai mu ga wannan yanayi idan kuma rashin sani ne tunan kuma ba za ka iya mallakar abin da baka sani ba don abin da baka sani ba ya fi abin da ka sani yawa sakamakon wannan sai ka roƙi Allah abin da kai da rashin sani Allah ya gafarce ka a ƙarƙashin wannan baka da hujjar da za ka yi musun cewa yaushe ina musulmi za a ce na shirka ga hadisi yana tabbatar da cewa tana ɓoyuwa a cikin wannan al'ummar har suka ce to ya za mu kubuta bai ce musu a aikin da ku musulmi ne kun kubuta ba a'a cewa ya a cikin wannan al'ummar a nan me yake nufi da umma ummatu da'awa ko ummatul ijaba ummatul ijaba musulmi da suka amsa mishi musulmi da ke bin shi shirka tana nan tana bin su kuma tana ɓoye to idan da ganganci ne karkai idan da rashin sani ne kuma kai ta addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya gafarce ka akan abin da ka aikata baka sani jama'a kun ji wannan don haka sai malam ya ce firriya'u kaga dai ita riya kulluhu shirkun dukkaninta shirka ce riya shirka ce gaba ɗayanta babu wata riya wadda za a ce ba shirka ba ce duk inda riya take shirka ce shine kana yi ne don a gani a je a faɗa ne ko ba a faɗa ba amma dai kai makasudi kane ne dan a gani kana faɗe ne dan a je a bada labari kana aikatawa ne dan a je a ƙarar duk wannan nau'i ne na shirka baki ɗaya ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce qul innama ana basharun mislukum faɗa musu ka ce da su ni mutum ne irin ku yuha ilayya sai dai an yi min wahayi annama ilahukum ilahu wahid abun bautar ku guda ɗaya ne faman kana yarju liqa'a rabbih wanda ke fatar ya haɗu da ubangijin shi falyamal amalan saliha to ya aikata aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar ya sake ya haɗa ubangijin shi ko kar ya haɗa ibadar ubangijin shi da wani kaga anan yanzu a daidai lokacin da ayar ta fara kiran duk wani wanda yake saurarenta daga ƙarshe kuma sai ta tike da ishara akan musulmi domin ƙarshe da yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbi duk wanda yake fatan ya haɗu da ubangijin shi in ba mumini ba wane ne yake da raja'in haɗuwa da ubangiji in ya haɗu da ubangiji ya haɗuwa da shi kyakkyawa mumini ne kawai sai ce to sai ya aikata aiki na gari za mu zo mutu mai ake nufi da aiki na gari aikin da ya kubuta daga shirka sannan kuma aka yi shi don Allah to kar ya sake ya yi shirka ya haɗa ubangijin shi da kowa a wajen bautar Allah wannan ita ce aya ta ɗari da goma a cikin suratul kahafi ai kama annahu ilahu wahidun wato kamar yadda Allah yake shi kaɗai ake bautawa wala ilaha siwahu kuma babu wani abun bauta in ba shi ba فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده to haka ibada ma ta cancanta ta zama Allah kaɗai akewa fakama tafarrada bil ilahiyya yajibu an yata an yutafarrada bil ubudiyya kamar yadda Allah madaukakin sarki shi kaɗai ne Allah to haka kuma shi kaɗai ya cancanta a bautawa fal amalu salih dan haka aiki na gari huwa al khali min ar riya al-muqayyad bis sunna aiki wanda ake kira na gari shine wanda ya kubuta daga riya sannan kuma ya zama ya kayyadu da sunna an yi shi ba riya ba a yi don kowa ya ji ya ba ba a yi don kowa ya gani ya ba ba an yi shi saboda Allah tsantsa to sannan kuma ya kayyadu akan cewa haka shari'a ta zo da cewa a yi shi dukkanin aikin da bai cika waɗannan sharuɗan guda biyu ba to ko an kira shi na gari ana ɓata wa kai lokaci dole sai ya zama an yi shi saboda Allah kuma don Allah sannan ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai a kira shi aiki na gari to in ka fahimci wannan sai ka koma cikin ayar da Allah yake fa man kana yarju liqa'a rabbih wanda ke fatan ya haɗu da ubangiji shi falyamal amalan saliha ya aikata aiki na gari sai ka ce wanda ba riya wanda zai zama saboda Allah sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wajen bautar ubangiji kai ya hada kowa a cikin bautar Allah ya bauta wa Allah shi kadai yanzu duk wannan ya tabbata kenan akan me akan tace aiki ga Allah to sannan sai kuma me sai kuma in za a yi shi ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kaddara rago ne na layya rago ne na layya za ka yanka shi ko kuma ranar sallah ce babba ka zo za ka yi layya da tsarkin zuciya da komai na fata an gane ga kuma rago duk yadda malamai suka bayyana ya cika sharuɗan amma kai ce da ka zo yanka shi sai ka ce bismil qaddih sil masih da sunan yesu almasihu ragon layya ne kaga a nan kana cewa ka yi saboda Allah kuma ka cika duk sharuɗa kuma ka bari sai da liman ya sauko daga idi duk wasu sharuɗa sun cika amma me aka ce da kai in za ka yanka kai da sunan Allah sai kai da sunan almasihu yi saboda Allah a zuci zai gyara wannan kalmar da ka ce bismil masih ba zai gyara ba to sannan ka ambaci sunan Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma duk abin da ake nema na sharuɗa ka samu sai dai alade ka yanka yayi bai yi ba wannan karatu ne muke wa'azi ne muke amma ka'ida ce muke faɗi don addinin musulunci addini ne mai ka'ida duk abin da za ka aikata sai ka duba eh saboda Allah kake yi amma haka ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah haka saboda Allah kake yi baka shirka amma haka manzon Allah yake sallah azumi saboda Allah kake kuma dan Allah amma haka manzon Allah ya aure zakka aikin hajji sai duk wani abu sai ka ɗauki wannan ka'ida sai ka tabbaka ta akai saboda Allah kake yi amma saboda Allah din yayi daidai da sunnar manzon Allah in bai daidai da sunan manzon Allah ba kana bata kanka lokaci to da sayyidina Umar kamar yadda zamu zo mu ji ba da jima wannan ba dawafi yake yana kewaye Ka'aba sai ya zo daidai Hajarul Aswad sai ce inni la a'lamu annaka hajar la taburru wa la tanfa yace Hajarul Aswad saurara ka ji na san kai dutse ne baka iya cutarwa baka iya amfanarwa ولولا أني سمعت ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك ba don na ganin zan Allah na sumbanta ka ba wallahi ba zan sumbance ka ba yanzu Umar yana nuna wa mutane musamman an taro a irin wannan taro wani sabon musulunta ne wata biyu da ya wuce yana bautar gunki da aka sassaka da dutse to kai ya zo ga ana tsotson wani dutse ya ɗauka ab ashe abin ma iri ɗaya ne da namu da muka bari sai umar ya nuna a taron jama'a ya ce dutse ne kai baka cutarwa baka amfanarwa kadai abin da yasa zan yi sujuda a kanka in sumbance ka shine na ga annabi yana yi in ba da haka ba abin da ya haɗa da kai me ya kai umar ya yi kenan sai ka ce tajridul mutaba'a tsantsar biyayya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa kar ku manta hadisai ne sahihai suka tabbatar da cewa hajarul aswad yaminullahi fil ard hannun Allah ne na dama alhajarul aswad so da ka duk sanda ka shafe shi kamar kai musafaha da Allah ne amma fa duk da haka Umar ya ce in ba na ya ga manzon Allah ne ba da ba zai ba wannan fa karatu ne wa'azi ne amma ka'ida umar yake koya mana kenan yanzu duk wani wuri da za a shafe shi da nufin ibada duk wani wuri da za a yi sujuda a kan shi ibada in ba an ga annabi ya yi ba ba za a yi ba ba za a kafe da cewa a sujuda ba kyau ne na'am ba ta da kyau a wannan wurin don ba annabi ne ya ce a yi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam mutum ya je ya ɗauki karatun alkur'ani ya kai cikin ban ɗaki sai a ce mishi ba haka bane ba daidai bane sai ce ƙur'anin ne ba kyau ƙur'anin bid'a ne a'a ƙur'ani daidai ne karatun shi daidai ne amma kai ne ka je ka yi shi a inda ba a yin shi saboda haka wannan shirkar jama'a an fi jayayya da musulmi a cikinta saboda kamar yadda kuka ji a hadisin a cikin musulmi take kuma ta fi komai ɓoruwa gare su don haka mutum zai cuɗanyi da ita yana yi ka faɗakar da shi sai kasa faɗaka saboda ga hadisi yana nuna ba ta da wani magani daga in ka gane shirka ce kada ka yi sai in baka sani ba ka yi ta addu'a amma ba ka iya samun kanka a cikinta baka sani ba don haka malam zai ta mana karatu a kanta har nan da ainihin lokuta masu yawa sai yake cewa وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا na daga cikin addu'ar da aka samu sayyidina Umar yana yi yakan ce Allahumma ja'al amali kullahu saliha ya Allah ayyuka na gaba ɗaya ka sanya su su zama salihai ne wa ja'alhu liwajhika khalisa Allah ka sanya duk wani aiki nawa kai kadai ne na keɓance wa fuskarka wala taj'al li ahadin fihi shay'a ya Allah kakkasa kowa idan yana da wani abu a ciki har ni kai ya zama wani bangare na aiki na ina yi wa kaina ne ya zama komai kai nakewa malam ya ce wa hada shirku fil ibada wannan shirka idan ta shigo cikin ibada yubtilu sawabal amal tana bata ladan aikin ka ɗauki kyakkyawan misali domin wa bil misali tattadihul ashiya haka suka ce misali na sa abubuwa su bayyana idan yanzu ka zo kana sallah da yake a cikin jama'a ne sai ka yi sallah mai kyau amma idan ka koma kai kaɗai fa sai zama kana yin ta cikin kasala da rashin kula da ƙa'idojinta da rashin lazimta sunnoninta to ya nuna waccan da kake tana ƙarƙashin yura'unan nasa kana nuna wa mutane ne to yanzu wannan da ka yi za ta iya ɓata wannan ibada ya zama babu lada gaba ɗaya ga wannan aiki sai malam ya ce wa qad yu'aqabu alaihi idza kana al'amal wajiban idan ya zama aikin da kai ya ciki an fahimta jama'a aikin da kai ya ciki ko shirka a ciki in ya zama aiki ne wanda yake wajibi to iya zai iya ja maka uquba fa innahu domin kuwa yanziluhu manzilata man lam ya'mal Allah zai aje wannan aikin matsayin baka aikata bane ka yi shirka a cikin sallah sai zama sallar ta ɓaci a wurin Allah yana nan yana bin ka wannan sallar baka yi ba sai ka ce to ai kayi sai a ce a da yake kayi shirka ta ɓaci ai jama'a ko kun fahimci wannan mata ka ce tai maka miya mai daɗi sai ka ce ta zubo man shanu sai ta barbaɗo kananzir a kai kananzir ne ta bi ta barbaɗa ko ina ya ji akan tuwon nan da miya mai daɗi da nama rugu-rugu ko ina kananzir ya shiga sosai da sunan man shanu daga baya in ta kawo uzurin cewa kalanziri ne ka gaya min wace hanya za a yi ka yi amfani da wannan tuwo da wannan miya mai nama rugu akwai sai zama abincin gidan kuma kenan ka cokan na haka sai ka dake sai ka kwana da yunwa da gari rayu suka ce sai ki maza ki dora mana abinci don jiya na kwana da yunwa sai ta ce haba mai gida irin wannan abinci da ne maka da nama rugu rugu mai amfanin shi ka ci ne wannan abincin da shi da babu akwai bambanci ka ya ce maka sauki ka shigo gidan ta ce baka yi abincin ba saboda haka ku kiyaye idan shirka ta shiga ibada bata ibada take gaba ɗaya kamar yadda idan kalanzir ya shiga cikin tuwo da miya da nama a matsayin man shanu bata wannan ainihin tuwon yake gaba ɗaya ina son ka ɗauki wannan a matsayin kyakkyawan misali saboda galibi bahaushe in ba a fito mai da fassarar misali ba ma baya ganewa man shanu in ya soyu shi ya fi kama da kalanziri man shanu in ya soyu shi ya fi kama da kalanziri sannan wajen ɓacewar man shanu a cikin abinci mai ɗumi haka kalanzir yake to ka ɗauki man shanu da ya narke a cikin abinci ya abincin yake da daɗi to ka ɗauki kalanzirin da ya narke a cikin abinci yaya yake kashe abincin yana barin wani bangare na abincin a yi amfani da shi yanzu za a iya wanke wannan tuwon a sawo wata miyar a yi amfani da shi ko nama ma'ana wannan tuwon ya ɓaci gaba ɗaya ko haka wannan sallar ta ɓaci gaba ɗaya so da haka jama'a shirkan nan dole ne ku tsaya ku yadda a tsaya a yi wa al'ummar musulmi bayani akan ta domin su guje ta domin ga shi hadisi yana bayyana yadda take ɓuya a cikin wannan al'ummar ɓuyan da babu wani irin tabaran hangen nesa wanda zai sa iya gano ta yace sai dai mai sai dai du'a'i du'a'in kuma sai kane kana roƙon Allah wanda duk za ka yi da ganganci kada Allah ya barka kai kenan akwai musulmi da yawa suna yin shirka da ganganci da nufin me da nufin kyautata ibada kamar yadda waccan mata za ta ɗibi man shanu sai ta ainihin kwarara da nufin ta kyautata miya ta kyautata abinci sai zama kalanziri ne kyakkyawan nufinta zai sa wannan kalanziri ya juye zama man shanu saboda haka kyakkyawan nufin musulmi mai yin shirka ba zai kyautata ibada shi ba dole ne musulmi ya bar shirka kawai su da ku ɗauki wannan a matsayin misali Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa don haka akan iya yi wa mutum ukuba akan wannan aiki in aikin ya zama wajibi ne domin matsayin aikin ɗaya da wanda bai aikata ba fa yu'aqabu ala tarkil amri sai ai mishi ukuba a bar akan barin wannan umarnin kamar yadda har abada wannan miji duk sanda ya tuna sai ya ce karki manta kin taɓa bari na na kwana da yunwa ko kuwa zai kula da cewa tunda dai ta yi abincin sai dai kuskure ya faru sai ya ce na taɓa kwana da yunwa na taɓa kwana da yunwa ta ce haba mai gida abincin da ne maka mai daɗi don na ɗan zuba kalanziri kawai tambaye shi ne kalanzirin ya ba da dama an ci abincin a ci ba so da haka matsayin wadda ba te ba za a yi mata ukuba da gori da kwarmato da mitar wadda ba ta ci da mijinta ba haka duk wanda ya ibada ya yi shirka a cikin ibadar Allah maɗaukakin sarki zai mishi ukuba da gwargwadon yadda wannan ibada take idan ibadar ka kiyaye wajiba ce to kenan matsayin bai yi ta ba matsayin bai yi ta ba don ya yi din ta lalace tuna wannan dattijo da ya cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam dattijo ne mai suna khallad ibn rafi mutumin ƙauye ya zo cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya salla irin wannan sallah tsatsagen kuciya kwakwab kwakwab kwakwab ya tashi salamu alaikum salamu alaikum assalamu alaikum ya rasulullah manzo Allah ya ce wa alaikumus salam irje fa salli ko ma ka yi sallah bai ce irje fa a ibi sala irje fa salli je ka ka yi sallah fa innaka lam tusalli lam tusalli ma sallait kamar yadda Huzaifa ya ga wani dattijo baba shekara nawa kana irin wannan sallah ta tsagen kuciya ya ce shekara arba'in ya ce baba shekara ka arba'in kuma baka sallah ya kamata ku gane idan aka aje maka question paper ta mathematics sai ka bi ka ɗauko formulation na physics ka amsa akan wannan answer sheet examiner idan ya gani na'am ya iya physics sai ga duk abin da kai solving na me na physics daidai ne amma ita question paper ɗin ta me ce ta mathematics ce in ya tashi zai maka makin ɗin physics ne daidai kashewa zai gaba ɗaya to a lokacin da ya kashe gaba ɗaya shi ma fa me za a rubuta maka idan jaraba ta tashi fitowa absent ba zero ba absent baka yi ta ba zero shi ne 1 plus 1 sai ka ce 5 sai a ce zero don ba 5 ba ne 1 plus 1 2 ne sai ka ce 5 sai a ce zero amma an aje maka chemistry ka amsa geography absent kenan ma shahidta mutum ya ce maka ka kawo mishi buhun masara sai ka je ka kawo ciyawa ciyawa nawa take a cikin buhun masara sai a ce baka kawo ba masara ko kwaya ɗaya baka kawo ba ice haba mai gida buhu guda na ciyawa na kawo har yanzu buhu guda na ciyawa nan fa bace kwaya ɗaya masara ba saboda haka ku fahimci a nan malam karatu yake koya mana amma ka'ida ake koya maka idan kai shirka ibadar tana ɓaci gaba ɗaya ne matsayinka matsayin wanda bai ba to idan ibada farilla ce sai a ce ana nan ana jiran ka kai misali sai na aike ka ka siyo min recharge card na MTN na baka naira dubu ɗaya da ɗari biyar sai ka je ka siyo na glo muka zo muka kwana muna lodawa muna ta buga waya tana kin shiga muna ta buga waya tana kin shiga me yasa ai ba mu sa kuɗi ba har yanzu muka ce a a haba da Allah an kwana ana loda dubu ɗaya da ɗari biyar kai kuwa so abu ne fa simple philosophy fa ya kamata kowa ya gane wannan ya kamata kowa ya gane idan ka sa wallahin MTN recharge card na Glo har abada ba zai shiga ba kuma har abada ba za ka buga waya da shi ba kuma in ka zauna bayan shekara biyar MTN za su kashe layin da nufin baka sa kuɗi ba amma kai a wurin ba ka sa so da haka jama'a duk wanda ya yi shirka shirka tana rusa ibadar gaba ɗaya sai ya waye gari bai yi ibadar ba idan ibadar ta farilla ce ranar lahira sai a ce ba kai sallah a zahar ba in yace yayi sai a ce ba kai ba kamar wannan tsoho ya zo ya sallah sallah a masallacin annabi a gaban annabi annabi ya ce koma kai sallah ba kai sallah ba ya sake komawa ya kiket kiket kiket ya dawo salamu alaikum salam ya ce manzo Allah ya ce koma ba kai sallah ba koma kai sallah ya sake bugawa ya kiket kiket kiket ya sake dawowa ya ce irje fa salli koma kai sallah bai ce mishi irje wa a'id salataka ba maimaita koma sake cewa yi sallah dan har yanzu ba sallah kai ba sai ce wallazi ba asaka bil haqqi nabiyya na rantse da Allah ban iya wanda ta wannan ba fa allimni koya mini dan za a shekara nawa ana yi irin ta dai zai yi to kuma tunda an ce ba tai ba ya sake an ce ba tai ba ya sake an ce ba tai ba haka zai ta yi ke sannan ga wannan ya shekara arba'in yana sallah an ce mishi bai taɓa yi ba saboda haka jama'a ku kiyaye Allah maraukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa fa inna Allah subhanahu inna ma amara bi ibadatihi ibadatan khalisa saboda ai Allah yayi umarni da abauta mishi ne tsantsar bauta qala ta'ala Allah cewa wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ddin ba umarci mutane ba sai su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi hunafa suna barin duk wasu addinai suna dawa ga addinin musulunci ma'ana a musulunci ba za a karɓe ka ba in kana da raba ƙafa kana musulunci kana wani addini a'a to in kuma ka dawo musuluncin sai ya zama addinin kuma Allah kaɗai za ka yi wa sannan Allah zai karɓa wannan ita ce aya ta biyar cikin suratul bayyina faman lam yukhlis lillahi fi ibadatihi lam yaf'al ma umira bihi wanda duk bai tsarkake ibadar shi ga Allah ba to bai aikata abin da aka umarce shi ba بل الذي أتى به شيئا غير الذي أمر به كن دوزو da shi ba shine abin da aka umarce shi da shi ba kamar maganar da muka faɗi tafi ka siyo mana katin MTN ka je ka siyo na Glo saboda gaggawa za mu iya sawa ya shiga saboda gaggawa mun matsa duk gaggawa mu dole mu tsaya ka koma ka je ka kawo wanda muke so don haka duk yadda ka aikata matukar ba haka aka ce maka ba tobe ba don haka fala ya sah bai inganta ba wala yuqbal minhu kuma ba za a karba ba wa yaqulu Allah Allah cewa yake ana aghna shuraka'i an shirk daga cikin duk waɗanda ake wa shirka in ji Allah Allah yace ni wadatacce ne ana aghna shuraka'i an shirk daga cikin duk waɗanda ake wa shirka suna haƙura a basu rabi nan wannan ya karɓi kwata wance ya karɓi ɗaya bisa goma Allah sai ya ce to shi wadatacce ne shi in ma a mai shi kadai a bauta mai shi kadai amma ana ɗaukar wani bangare na bauta aka ba wani sai ce ya wadatu baya so ina son ka fahimci me hadisin yake cewa ne hadisi ne alkudusi Allah ne yake cewa daga cikin duk waɗanda ake bauta musu ana haɗa bautarsu da wasu suna karɓe to ni na fi ƙarfin haka na wadatu in ma a yi min ni kadai ko kuma ba na so shikenan kawai ana agana shuraka ya ani shirki faman amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi wanda bi ya aikata wani aiki wanda ya hada wani na da ni a wurin wannan aikin fa huwa lillazi ashraka bihi to na bar wa wannan da ya haɗa ni da shi ni na haƙura na bar mishi wa ana minhu bare ba ni ba aikin shi Allah baya son half way Allah baya son half done Allah baya son half cast abinda Allah yake so a yi mishi complete package domin ne shi ya ba da umarni shi ya halitta ala lahul khalqu wal amr tun da shi ya halitta yace a bauta mishi shi kadai alillahi dinul khalis yace shi kadai ake wa to da ka hada da wani sai ce saurara je ka ka ci gaba da yawancan ba wai ya yace maka bane fa a'a shi ya fi karfin haka ne ka tsogalo fitina ne wadda ba ba ba sulhu sai ka tuba ka zo ka yi mishi shi kadai amma kana hada shi da wani to shi kenan ina son duk wanda yake da mata wanda yake saurare na ya yadda da wannan misalin a kancin kanshi a ce duk duniya kaninka uwa ɗaya uba ɗaya ƙwaya ɗaya ne sai zama kana da mata saboda haka sai kai tafiya baka nan sai kanin nan naka sai bakunci gidanka sai ta yadda ta kwana gado ɗaya da ƙabin naka ka dawo ka same su suna kwance gado ɗaya ka ƙwanƙwasa ƙofa ta buɗe tana buɗe sai ta sake koma sai ta kwanta gefen shi ƙarin ka dai uwar kuɗe uban kuɗa kuma ba su jima'i ba za a ba su ƙur'ani ije cikin su faɗa su rantse a kwana kawai suke gado ɗaya yaya zuciyarka ko kun fahimta amma ba kai kan halittu shi ta ba liman ne da ya zo ɗaura aure aka ce to shi ke don da zai faruwa matar kama ana kai kaɗai ne za ka kwanta da ita a gado ɗaya kai kaɗai za ka yi kaza kai kaɗai za ka yi kaza kai kaɗai za ka yi kaza to yanzu kai a kanta wahadaka la sharika laka wannan shariki ko ɗaya ku ɗaya idan ku ɗaya da kuka kwanta mahaifa ɗaya ba ka yarda ba yana kai kara wuri ya ku take habawa ne zumunci kuma a to ba haka ne ke za ka yi da wannan fatawar ta uwar taka da haka mutane kuna zaluntar kanku game da haƙƙin Allah mutum mai shirka ta ɓangaren Allah ta ɓangaren ibadar Allah ba ya ganin munin abu ka bari da muku a manyan ƙasar nan akwai wanda a cikin sikirin a sikirin ɗakin shi na zama akwai kujera wadda tashi ce wanda duk ya zauna akan kujera ba zai sake zama ba ba tsafi yake ba tsabar isa ce ba tsafi bane ba wani canji bane za a zo a sa dogon kujera tirisita nan a sa singin nan a sa kaza nan a sa kaza to wannan din nan ran da duk wani ya kuskure ya zauna a kanta shi ba zai sake zama ba sai ce ta expire sau da wani ya zauna aikinta ya ƙare jama'a ce Allah ne za a yi mishi shirka sai a ce ba komai to in shirka ba komai komai ma ita yake Allah madaukakin sarki kiyaye wannan hadisi al-qudsi hadisi ne sahihi al-imam muslim ya rawaito shi a cikin lamba ta 2982 haka nan al-imam ibn majah a lamba ta 4202 abin hurairah shi ne sahabin hadisi malam yace wa hada shirk kaga wannan shirka yanqasimu ila maghfuri wa ghairu maghfuri ya akbar wa asghar kaga wannan shirkar da ake magana wadda musulmi suke yi to ta kasu zuwa ga wadda ake gafartawa da wadda ba a gafartawa da ƙarama da babba daga cikin wannan shirkar da ake magana jama'a akwai shirkar da in musulmi ya yi ta in ya tafi kabari wuta zai tafi ba ya fewa akwai wadda in ya yi ta in ya tafi kabari bai tuba ba za a iya yafe mishi da gwargwadon yadda ta kasance sannan akwai babba akwai kuma ƙarama to ga bayani النوع النوع الأول نوع نفرقه ينقسم إلى كبير وأكبر إذا da aka ce shirkar da ake gafartawa ɗin nan ita ce nau'i ta farko to ita kuma ta kasu ne zuwa ga babba da kuma mafi girma walaita shay'un minhu maghfuran ita irin wannan to daga cikin ta ba wadda ake gafartawa to yana magana dangane da gairin maghfur din kenan sabili ashirku billahi fil mahabba wa ta'zim daga cikin irin shirkar da Allah baya yafewa lallai wanda duk yayi ta ya zama mushriki sai ran da ya buɗe baki ya tuba shirka game da soyayya Allah san da ake wa Allah in ka so wani irin wannan san to Allah ba zai yafe maka da sai ka tuba ya ta'abu da girmamawar da ake wa Allah in kai wa wani irin wannan girmamawa Allah ba zai yafe maka da sai ka tuba fa an yuhibba makhluqan kama yuhibba Allah shine ya so wani abin halitta wani abokin halitta kama yuhibba Allah kama yadda yake son Allah هذا من الشرك الذي لا يغفر بالله wannan na daga cikin shirka wadda Allah baya gafartawa wa huwa allazi qala fi qala subhanahu fihi wannan shirka ita ce Allah yace wa huwa shirku allazi qala subhanahu fihi wannan shirka ita ce Allah madaukakin sarki yace game da ita wa min an-nasi man yattakhidhu min dunillahi andada daga cikin mutane akwai waɗanda suke ɗaukar abokan tarayya su haɗa wa Allah yuhibbunahum sai su rinka nuna soyayya ga waɗannan abokan tarayya na Allah ka hubbillah kamar son Allah wallabina amanu ashaddu hubban lillah su kuwa mu'minai tsananin soyayya su ga Allah ce to duk wanda aka same shi da irin wannan tsananin soyayya ga Allah kuma da irin ta ga wani wanda ba Allah ba to wannan mushriki ne game da ainihin soyayya da yake wa wani Allah irin soyayya Allah idan ya mutu Allah ba zai gafarta mishi ba sai in ya tuba kafin ya mutu malam yake cewa wa qala ashabu hadha shirki li alihatihim wa qad jama'ahum al-jahim a lokacin da wutar jahannama za ta hada irin waɗannan masu shirka ga abin da za ka ji suna cewa abubuwan bauta wasu suna cewa tallahi in kunna lafi dalalin mubin eh nan da Allah ashe dai a cikin kafa nake na bayyana malamai suka ce tallahi rantsuwa ce ma'a ta'ajjubi eh wayo wallahi ashe muna cikin kafa ne na bayyana ibn sayyikum bi rabbil alamin a lokacin da muke daidaita ku da ubangijin halittu yadda muke son ku haka muke son ubangijin halittu ashe batattu ne ne wannan za su faɗi ne a halin sun haɗu da su da waɗanda suke nuna wa ƙaunar suke daidaita darajar su da daraja Allah a lokacin da suka haɗu a cikin wutar jahi ma'alumin malam yake sanannen abu ne annahum ma sawwahum bihi subhanahu fil khalqi wal rizq wal imata wal ihya wal mulk wal qudra sanannen abu ne cewa ba sun daidaita Allah ne da waɗannan a wajen halitta ba ba su ce Allah mahalicci ne waɗannan mahalitta ba ba su ce Allah mai azurtawa ne wannan mai azurtawa ba haka wajen kashewa ba ce Allah na kashewa waɗannan na kashewa ba haka wajen mulki ba ce yadda Allah ke da mulki haka wannan yake da mulki ko kudura ba da inna ma sallahum bihi sun daidaita Allah ne da waɗannan abubuwan bauta fil hubbi a wajen kauna ya ta'alluhi da bautawa wal khudu'i da kankan da kai ya tazallul lahum da mai da kai a gaban su ba komai ba kamar yadda kake mai da kanka ba komai ba a gaban Allah idan har ka take ka taɓa samun kanka a irin wannan halin ka tabbatar da cewa ka yi shirka irin yadda in ka je za ka samu kanka ka mai da kanka ƙasƙantacce sannan ƙanƙantacce in kai da haushe ne ka kiyaye akwai bambanci tsakanin ƙasƙantacce shi ne ka mai da kanka ba a bakin komai ba ka wulaƙanta kanka ka takwarkashe ka lalace a gaban Allah maɗaukakin sarki shine ka ƙasƙantu to sannan ƙanƙantacce shine ka ƙanƙantu ma'ana ka mai da kanka ɗan ƙanƙani a gaban Allah to ba a yi wa kowa haka a duniya sai Allah abin da wannan karatun yake cewa idan a rayuwarka ka taɓa yi wa wani haka to ka yi shirka ka tuba in ba haka ba in ka mutu Allah ba zai yafe maka ba saboda shirka irin wannan Allah baya gafartawa in ka yi ta sai ka buɗe baki ka tuba kafin ka mutu na fatan ku kiyaye malam ke cewa wa hadha ghayatu jahl wa dhulm wannan shine kaiwa mutuƙa wajen rashin sanin Allah da kuma zalunta kai fa kaifa yusawwa turabu bi rabbil arbab ya aza ya za a daidaita turbaya da ubangijin da ya halitta daga turbayar wannan mutumin da ka kaskantar da kanka ba komai bane turbaya ne to ya za kai ka daidaita shi da wanda yake halitta daga turɓaya kaga wannan menene baka san Allah ba in kuma ka sani ba duk da haka ka daure kai haka to lallai ka cuci kanka jama'a mun fahimta malai ke cewa wa kaifa yusayya al-abid bi malik ar-riqab ya aza a daidaita bayi da Allah wanda yake shine mamallakin wuyaya wuyaye jam'in wuya wa kaifa yusayya al-faqir bi-dhat yaya za a yi a daidaita wanda yake faƙiri ne a zafin shi tun asalin shi faƙiri ne abba'itu bizzat an fahimta wanda yake mai rauni ne a tun asalin shi wal'ajiz bizzat a tun asalin shi gazazze ne al-muhtaj bizzat wanda a tun asalin shi mabukaci ne alladhi laysa lahu min dhatihi illa al-adam wanda a zafin nashi ba abin da ya mallaka sai babu su ne mu halittu ka dubi duk waɗannan siffofin mu a asalin mu an yi mu ne da babu a asalin mu an yi mu ne da rauni a asalin mu an yi mu cikin gazawa da bukata wanda ba mu da komai a cikin siffofin mu sai babu babu babu babu babu to yanzu yaushe za ka daidaita mai irin wannan siffar bulgari bizzat wanda shi kuma a zatin shi wadatacce ne alqadir bizzat a zatin shi shi kuma mai iko ne ha allazi zinahu wa qudratuhu wa mulkuhu wa jayduhu wa ihsanuhu wa ilmuhu wa rahmatuhu wa kamaluhu al-mutlaq at-tam min lawazim zatihi wanda yake shi Allah madaukakin sarki da wadatar shi da ikon shi da sarautar shi da kuma alherin shi da kyautatawar shi da ilimin shi da rahamar shi da cikar shi cikakkiyar cika tana daga cikin siffofi waɗanda suke lazumai ne gabatin shi mu kuma rauni da ƙasƙanci da rashi lazumai ne ga namu zatin don Allah ka duba irin wannan yadda opposition yake duk rauni ya gama karewa akan halitta duk cika da duk iko ya gama karewa akan Allah to yaushe ba ka ɗauki wannan ka daidaita da wannan misali yaushe ana magana ƙarfi za ka daidaita ƙarfe da auduga ƙarfe da auduga asali duk inda wannan take tun daga asalinta da unsuriyarta lagwai-lagwaice rashin ƙarfi ne wannan kuma fa duk inda yake ƙarfi ne asalin shi da nauyi to yaushe za ka to wannan cikin halittun Allah kenan ina kake tunanin Allah madaukakin sarki walillahi al-masalul a'la saboda haka jama'a zalunci ne babba bawa ya haɗa Allah maɗaukakin sarki ya daidaita shi da wani malam ya ce fa ayyu zulmin aqbah min hada wani irin zaluncin ne yafi muni fiye da wannan wa ayyu hukmin ashadda juran minhu wani irin ɗanyen hukunci ne yafi katobara fiye da wannan haifu adala man la adla lahu bi khalqi a yayin da za a samu bawa ya daidaita wanda ba shi da wata daraja an fahimta a ya daidaita wani wanda yake shi ba a iya daidaita shi da komai da halittun shi Allah la idlalahu la adlalahu Allah ba a iya daidaita shi da komai to kuma sai aka samu kai ka daidaita shi da wani wannan kuma halittar shi kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda godiya ta tabbata ga Allah da ya halicci sammai da ƙasa wa ja'ala dhulumati wan nur godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya dubbai kuma ya sanya haske thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu kai ce sai da kafirai suna daidaita ubangijin su da wani wanda ike ba ubangiji ba ma'ana daidaita Allah da wani wanda yake ba Allah ba wannan na daga cikin siffar kafirai don haka kaga sai su ce isa Allah ne maryamu Allah ne sai su ce mala'ika jibrilu ma Allah ne sun mallabi na kafaru da rabbihim ya adilun sai su ce Allah uku ne hakan suka tashi sai su ce uku ne a ɗaya sun ɗauki matsayin da Allah yake da shi daidai wa daidai sun bai wa isa sun bai maryam sun bai wa mala'ika jibril don haka da da shirka ba ta kamari gare su ba fa sai ka bisa ta ce for God's sake my brother why do you have to do that don Allah dan uwana me yasa za ka aikata haka yanzu sai ka ji shi bakin kafiri ya ce for Christ's sake na'am hadha al-mushrik bi'ayni wannan shine asalin mushriki shine mai istiwa'ur rab bi khalqihi ma'ana tun a da kawai cewa yake isa Allah ne da kawai faɗi yake yanzu a aikace ya dawo wajen rantsuwa yana rantsewa da isa idan ya zama su a addininsu ba shirka ba bid'a na haka za ka ji malaman su ba sa wa'azi a wannan a musulunci sai a yi shiru a ce ba za a yi wa'azi game da shirka da bid'a ba kalla kuma kalla dole ne sai an bayyana wa musulmi shirka don su guje ta abin da ya gagara kuma a koya musu addu'a ya za su yi jama'a kun fahimci wannan don haka mana yake cewa ba'adal al-mushrik man khalaqa as-samawati wal arda sai ga mushriki yana daidaita wanda ya halicci sammai da ƙasa wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur ya sanya duhunnai da haske لمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سيدا مشركين ديديتا الله ما أوكتين سركي دي ملك كومي da wanda bai mallaka wa kanshi bai iya mallaka wa wani shi ko da daidai da nauyin ƙwayar zarra a cikin sammai ko a ƙasa sai allihu man adala haka ne fayalahu haka ne من عدل من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبح ما لن يتي كيتو وانا إذن بيبي تاواتي ودك تترد ما في جرما ظالمتي da mafi munin zalunci wace irin daidaitawa ce wannan ma'ana wannan daidaitawar da a ce za ka daidaita limamin garinku da faston garinku sai a ce kayi zalunci to amma barnar da ke cikin wannan daidaitawar tana da sauki fiye da daidaitawar da za ka yi wa Allah da wani halitta domin daidaitawar Allah da wani halitta tana tattare da mafi girman zalunci tana kuma tattare da mafi munin zalunci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye bayan da ainihin malam ya tattauna mana wannan mas'alar wadda har yanzu fa jama'a ana wa'azi ne ana tattaunawa ne dangane da munin shirka wanda kaga da gwargwadon yadda karatun ke ƙara gaba kana ganin abubuwa suna ƙara fitowa sai ko malam ya ce faslun ittikhadul ma'budi ma Allah me ake nufi ɗaukar wani abin bautawa tare da Allah ma'ana ina bautawa Allah wani hali ne zan shiga kuma sai a ce to na haɗa wani tare da Allah mana yace wa yattabi'u hadha shirk الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات شركة بكي بيد وانا انبا كمان تابا مالا يا لسافو من الشركة نوع ديو نوع فرقو يتي شركة بتكي قاري واغا ذات الله نوع نبيو يتي شركة بتكي قاري واغا إبابر الله يتي شركة بكي بيد وانا يتي شركة دا أكي والله غمد أيوكا الله أنا كرفك رؤي فا ana karatu ne da kan gado shirka farko ana magana Allah maɗaukakin sarki ake wa ita kai tsaye shine sai a ce ga Allah ga kuma wani Allah to wannan shirka ce wannan ta biyu kuma ita ce ga ibadar Allah ne sai a soko wani a ciki wannan ma shirka ne nan abin da ake magana a cikin ayyukan da Allah maɗaukakin sarki an fahimta yake aikatawa sai bawa ya ƙudurta cewa waɗannan ayyukan ba Allah ne kaɗai ya yi ba sannan wal aqwal da kuma ne da kuma cikin maganganu to a nan kenan afa'alu zai koma cikin afa'alul ibadu kenan ma'ana ayyukan da kai bawa kake yi sai ka rinka shigo da wani wanda ba Allah ba a halin Allah kaɗai ake wannan aikin haka maganganu haka wajen iradat Allah ake nufa da yin kaza da ka tashi sai ka nufi Allah sai kuma ka hada da wani haka niyyat wajen niyya Allah kaɗai ake kudurta niyya a yi kaza don shi sai ka hada da wani mana yake fa shirku fil af'ali kaga shirka dangane da ayyukan bayi ka sujudu li ghairihi kamar sujuda ga wani Allah wa tawafi bi ghairi baitihi haka kewayen wani ɗaki wanda ba ɗakin Allah ba jama'a duk duniya ba inda ake bautawa Allah ta hanyar tawafi sai ka'aba ko masallacin manzon Allah ka je kana kewayawa da nufin kana tawafi kai mushriki ne kai shirka don haka dangin mu musulmi mutanen sokoto da waɗanda ke ziyarar hubbari waɗanda ke zuwa suna kewaye kabarin ɗan hodiyo da nufin ɗawafi wannan shirka ce shirka irin wadda Allah aiko annabawa su yi faɗa da ita bai halatta ba na'am kabarin shehu i yo kaji an ce kabarin manzon Allah ma mai ɗawafi shirka ne balle na shehu kana wasa da tauhidi kenan ita ma ka'aba dalilin da yasa ake kewaya ta shine dalilin can da Umar ya faɗi ba dan annabi ya ce Allah ya ce a kewaya ta ba ita ba da kewaya ta ba zai zama addini ba dan abin ba sharholiya ba ce ba shargalla ba ne kawai a yi abin da aka so sai a yi mai rijista a ce ya zama ibada sannan babu atifa a cikin addini mutum ya ce kaza ne shirka ne eh sosai kuwa sosai girman wanda ya aikata abu da ganin girman da aka sa wa abu ko sunan da aka laƙaya mishi fa baya sauya hukunci haka mata ka gane a ƙarƙashin wannan in ka fahimta ba a kewaye kowane ɗaki a duniya da nufin ɗawafi na ibada sai ka'aba don haka ka'aba ma wata rana wani tabi'i ya taɓa cewa wani sahabi abdullahi dan umar ya ce duk abokanka na ga ba sa na ga kai kadai ne na ga wuri biyu kawai kake tabawa cikin abokanka malamai ba wanda na ga yana yin haka sai ce me kake nufi yace na ga baka taba ko ina daga rukunul yamani sai hajar al-aswad sai ce gaskiya ne yace saboda ban taba ganin annabi ya taba ko ina a jikin ka'aba ba in yana dawafi sai nan shikenan to in sai ga mutum yana dawafi ya sa hular shi ta murzawa ya sa rawanin shi ta murzawa ya ta goga tumbin shi a ciki yana ta gogawa haka ba wanda ya sa ka it's nothing but devil deception rudani ne na shaidan kawai kana hallaka kanka ne ba addini ba ne inda aka ce ka yi din nan haka za ka yi in ba ka yi haka ba ba ka yi daidai ba ya katta kenan kawai so da haka jama'a ka'aba kawai ake kewayawa da nufin ɗawafi ba a kewaye wani masallaci bayan ka'aba ba a kewaye wani kabari wa halqin ra'si ubudiyya wa khudu'an li ghairihi haka kuma aske kai a matsayin bauta da kuma kankan da kai ga wani ba ga Allah ba shi ma shirka ne inda kuma ta mun yi karatu na musamman akan wannan cikin littafin abdubbin nabau na'am kana da yancin ka aske kanka kamar yadda muka ambato a can karatuttukan domin ne domin ka ainihin samu iska ta samu ta ratsa kanka kana da yancin ka aske kanka haka fiddan ma saboda kana shaɗantu kana da yanci amma in har za ka aske kai da nufin ibada don girmama wani to ba a aske kai sam sai don girmama Allah a lokacin hajji ko umra. to duk inda ka je kai wannan askewar da nufin girmama wani to kayi wa irin yadda ake wa Allah to kayi shirka wa taqbilul ahjar sannan babu wasu duwatsu da ake sumbanta غير الحجر الأسود إن با الحجر الأسود با الذي هو يمينه في الأرض وان شيني هنن الله ندام أدوني حديثين صحيحين سنة cikin littafin صحيح البخاري الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة يا تترو روايين كب أتكلم لتافن كتاب التوحيد المجلد نفرقو حجر الأسود hannun Allah ne na dama sannan sai hadisi ya ce wakilta wa daihi yamin dukkan hannayen Allah biyu dama ake ce musu Allah bai da hannun hagu dukkan biyun dama ake ce musu don haka sai yake cewa wa taqbilul quburi sumbanta kaburbuka wastilamiha da kuma shafarsu wasujudu laha da yin sujuda gare su duk waɗannan suna daga cikin shirka a wajen ayyuka wa kalla anan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama man ittakhadha qubur al anbiya wa salihin masajid haƙiƙa manzon Allah ya tsine wa wanda ya mai da kaburbukan annabawa da salihai wurin yin sujuda yusallu lillahi fiha yane wa Allah sallah a cikin su Allah yake wa sallah a cikin masallacin amma sai zama asalin wurin kufan kabarin wani annabi ne ko kufan kabarin wani salihu ne ko wani bawan Allah to Allah ya tsine mishi tare da Allah bai yake wa sallah a wurin ina kuma ya koma shehin yake wa ina ya koma annabin yake wa ina son ku fahimci karatun wannan kabari ne na annabi sai ka zo sai ka gina masallaci a wurin sai ka koma kana sallah a ciki sai manzon Allah yake Allah ya tsino maka albarka amma fa Allah kake wa sallah a wurin domin a musulunci masallaci da kabari ba sa haduwa fau fau fau al-imamu abubakar bin abi shayba ya ruwaito daga Anas dan Malik yana sallah sai Hudayfa yake ce mishi al-qabra al-qabra sallah yake ba yana ce mishi alkabrar kabra kadari kadari kadari yace sai ya daga kai yana kallo sai yake yana ce mishi ne alkabarar kamara wata wata sai ce inna ma aqulu maka alkabra alkabra ina ce maka kai hankali kana sallah kusa da kabari ba kyau a yi sallah a kusa da kabari balle a ce a kabari ne sai aka juye shi aka mai da shi masallaci haramun ne a yi sallah ga Allah a cikin wannan masallacin ko a ce masallaci ne sai aka kawo kabari aka saka a ciki Allah ake wa sallar ba kabarin ba haramun ne a yi sallah a cikin wannan kabari a masallacin sai ku kiyaye malam ya ci gaba da cewa fakaifa biman ittakhadha al-qubur awfanan to ina kuma wanda ya dauki kaburbukan suka zama mishi abeban ibada ya abudu min dunillahi ya rabu da Allah ya koma yana bauta a kaburbukan in ya zama Allah yake bautawa a wurin da kabari yake aka ce an tsine mai albarka saboda ya yi ibadar Allah a kusa da kabari ina kuma ga wanda ya koma kabarin yake bautawa eh wannan ka san me ba a ce mishi me sama da tsinuwa bu'udan shine bature sai ce da Allah ya kashe ka Allah ya buge ka bugu ɗaya ka mutu shine gashi nan karanta suratu yunusa in Allah ya lissafo sai ce ala bu'udan li madyana ala bu'udan li qaumika ba to bu'ud ya fi tsinuwa shine damn unto you Allah ya barka ke ka Allah ya make ka buk kama a ce yanzu kai dinnan kato sai ka dira akan kyankyaso mutuwa kawai zai yi na fata an gani to saboda haka malam yake cewa وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حديث يا ذو أتكن بخاري ومسلم لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيتي الله يقين ويهودا ونصارى saboda sun mayar da kaburbukan annabawansu wuraren yin sujuda wa fi sahihi aidan har yau a cikin bukhari inna min ashrarin nasi man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya manzo Allah yake daga cikin ashararan mutane lalatattu su ne waɗanda duniya za ta tashi a halin suna da rai duk wanda tashin duniya ya zo riske shi yana da rai to a shirari lalatacce ne wallazina yattakhiduna al-qubura masajid haka kuma daga cikin ashararai waɗanda suke mai da kaburbuka masallatai wasu sahihi aiban har yau daga cikin dai littafin bukhari عنه daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid lalle waɗanda suka gabace ku suna mayar da kaburbuka masallatai ala fala tattakhidul qubur masajid kar ku mayar da kaburbuka masallatai fa inni anhaakum an zalik ina hana ku Allahu akbar hadhihi shafaqa wannan tausayi ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallam suwanu sun yi kaza sun bata suwanu sun yi kaza sun lalace sai annabi yake na hana ku kar ku ba kyau su ma da suka yi Allah bai karba ba in ba fiyayyen halitta ba sallallahu alaihi wa sallam wane ne kaga irin wannan rahama madadin atifa sai ta dauke shi yace to tun da nasara da yahudu sun yi kuma ku falala ce ina shirka za mu zo mu ji in karatu ya karatu annabi yana da wasu mata guda biyu da ya aure su dattawa ne an fara gudun hijirar farko da su zuwa ƙasar habasha ƙasar habasha kuma ƙasa ce wadda kiristoci sun yi yawa kuma kiristiyaniti ya yi ƙarfi a ƙasar waɗannan mata mata farko ita ce ummu salama mata ta biyu ita ce ummu habiba ita kam ummu salama mijinta ya rayu har ya taho madina ya zo ya rasu annabi ya aure ta ita kwa ummu habiba tun a can mijinta sai ya juye daga musulunci sai ya shiga christianity na haka aure ya ɓaci annabi ya aure ta sallallahu alaihi wasallam ba ma yar uwar shi ce ta cikin dangi dan yar uwar muawiya ce yayar muawiya ce ana nan ran nan yana kwance ba lafiya da yan kwanaki kaɗan mata sun zauna suna hira irin tasu wanke eh kin tuna wata coci mai kyau da muka gano mai suna mariya ah ke ma kin tuna cocin nan eh kai cocin nan tana da kyau wai wai wai ke kin ga hotunan annabawa da waliyai kin ga kaburbuka manya sai mun ga Allah ya tashi kamar ya warke sai ce kun ga waɗannan to su ne a shararan halitta idan annabi ko salihi ya mutu a cikinsu sai su ɗauko bayan shi sai su kawo cikin wurin ibada sai su mishi kabari a ciki annabi ya faɗi haka ya kwaɓe su ya gargaɗe su amma ka gani matan shi ne su abin ma ya burge su ne da suka gani kaga shirka ce ta ɓoyi gare su to waye ni waye kai ga matan annabi ma sun gano shirka a wani wuri ta zama musu decoration balle kai tun da aka haife ka cikinta kana yin kaya saboda haka babban abin shine wajibi ne kamar yadda muka ambata a baya malamai su binciko su karanta su fassara su faɗakar da mutane mutane kuma su tsoraci Allah sannan su haɗa da addu'a domin mun yi wani karatu a baya a cikin ta'alikin kaba'ir ɗin da yake cewa babu shakka irin yadda shirka ta kasu butsu butsu butsu butsu butsu yawanta ya fi ƙarfin a iya ƙididdige ta don haka ba za a iya kiyaye ta ba sai dai kawai ka yawaita bincike menene malamai suka ce shirka ne ka bari menene masana suka ce kaza shirka ne ka bari ya ce saura kuma sai ka hada da addu'a in ba kuma ta mun yi wannan karatun yana da matukar muhimmanci ka gane haka domin waɗannan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin a garin hijiran ne ma har suka je suka gano shirka amma kaga ta burge su su suna ganin abin sha'awa ne saboda sun shiga cikin cocin sun ga cocin kyakkyawar coci haka za ga coci yanzu a very beautiful one ka je sai ganta full of statues ga hotunan annabi isa nan ga hotunan maryam nan ga hoton wannan maryam da dan jinjirinta ga hoton wannan annabi isa ga haka za gani statues suna yin mutum mutumi to sai ga wani ya ce ka abin nan nasu dai wallahi akwai dan ban sha'awa dai a cikin abu shine ya fada ciki shi ma sai addu'a sai bayani an fahimta jama'a annabi ya ce ya hana sallallahu alaihi wasallam وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج حديث يا زو أتكن مسند الإمام أحمد لتافن ابن حبان من زعل الله يتي الله يا تيمي وا mata masu yawan ziyara kaburbuka da kuma waɗanda suke ɗaukar kaburbuka su mayar da su masallatai da kuma waɗanda suke kunna fitilu akan kaburbuka sai da wannan hadisin da wannan lafazin ya kamata ka sani da cewa ba'isi ne abinda bai tabbata a cikin hadisin ba wanda ba shi da goyon baya a sauran hadisai shine ma'anar fitila maganar fitila sai dai tare da haka fa malamai sun ce duk da ike lafazin hadisin gashi bai tabbata ba na hana sanya fitila a kabari amma kuma har wa yau dai wannan bai buɗe ƙofar halaccin a sanya fitila a kabari ba sanya fitila a kabari idan ya zama larura ce ta kai ku za ku rufe wani da daddare wannan babu laifi za ku yi amfani da torchlight ko kuma fitilun ƙwai ko da zai kai da shiga cikin kabarin ne ka karanta wannan karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz amma idan al'amarin ya kai za a kafa su ne a matsayin security lights a kafa su a kan ainihin wato kaburbuka wannan ainihin haramun ne bai halatta ba dalilin farko shi ne wannan kwaikwayo ne da kafirai makabarta ba wuri ba ce da ake haskaka ta in dare ya yi sannan na biyu almubazaranci domin wannan fitilu da za a kunna idan janareta ne za a tayar idan wuta ce daga hukumar lantarki kuɗi ne ake kashewa ko ba kuɗi ba to a muƙabilin wannan amfani wani amfani su mamatan suke da wannan hasken kai da kake can gidanka da aka zo aka danna musu wuta ana kunna musu ana ana haskaka musu me hasken yake maka amfani idan ka ce a to ai ana sawa ne saboda in rufe mamaci ya kama da daddare sai a ce rufe mamaci da daddare asali a wasu hadisai ma annabi ya tsoratar saboda tsoron ka a nakasa daga yi mishi abubuwan da suka kamata amma an tabbatar za a iya yi mai duk abin da ya kamata to ya halatta to tun da ya halatta ranar da bukata ta kama sai a tafi da torchlight sai a yi abin da za a yi in aka dawo shi kenan amma mecece fa'idar a zo a kunna waɗannan fitilu da daddare a shekara sai ya zama bukata ba za ta kawo sau biyar a kawo mamaci da daddare ba to duk sauran dare rakin fa dare ɗari uku da hamsin da biyar a cikin shekara duk an sa sha almubazaranci don haka jama'a musulmi kunna fitila a haskaka ta zauna dindindin a cikin makabarta ba addinin musulunci ba ne ku karanta sharhin littafin ma'arijul qubul na ainihin wato abin nan malam hafizul hakami Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wa qad istadda ghadabullah وقال صلى الله عليه وآله وسلم sannan kuma manzon Allah ya ce wa qad ishtadda ghadabullah fushin Allah ya yi tsanani ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid waɗanda suka mai da kaburbukan annabawan su wuraren yin sujuda wannan hadisi imam malik ya rawaito shi sahihi ina fata an gane malam yace wa qala kuma annabi yace inna man kana qablakum lalle waɗanda suke kafin ku kana idza mata fihi ar-rajul salih idan mutumin kirki ya rasu cikin su banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarin shi wa sawwaru fihi tilka suwar sannan sai su dauki waɗannan hotuna sai su zana ko kuma sai su sassaka waɗannan mutum mutumi ulaika shirarul khalqi inda Allah yawm al-qiyamah waɗannan su ne a shararan halitta a ranar alkiyama Allahu akbar akwai wani almajirin ne littafin nan jama'a in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba zan zo mana da jawaban da ya yi da ya zo sharhin waɗannan hadisa domin malamin shi ne yanzu littafin da haka kaga ba za ka yi tsammanin zai ɗibo maganganun almajirin shi ya kawo ba don almajirin nashi sai daga bayan malamin nashi ya zama hamshakin malami ai bayan malamin shi ya rasu daga baya zama hamshakin malami ya zo ya rubuta wannan ainihin littafin waɗannan bayanai suna nan a cikin littafin fathul bari sharhin bukhari na ibn rajab ba na ibn hajar ba ibn rajab alhambali almajirin ibn alqayyim ne ya yi sharhin wannan hadisi matuƙar sharhi in allah ya so a gobe in muka zo kafin a ƙarasa wannan ainihin tattaunawa za mu ainihin ɗan saurara kaɗan mu tattauna waɗannan bayanai insha Allah wanda kuma yake da littafin ainihin tahziru sajid min ittikhadh al-qubur masajid ya iya zuwa ya fara dubawa kuma ya iya halarto da shi gobe zai mai amfani insha Allah malam yake fa hadha halu man sajada lillahi fi masjidin ala qabrin ala kabrin malam yace to ka ji fa halin wanda ya sujuda dan Allah kuma ga Allah akan kabari dan Allah ya sujuda kuma saboda Allah yayi amma sujuda sai yake a kabari fa kaifa halu man sajada lil qabri lil nafs to ina kuma ga wanda ya sujuda ga kabarin nafsi shi kabarin da kanshi wanda yawa Allah sujuda akan kabari an tsine mai albarka ina kuma ga wanda yawa kabarin sujuda malam yace wa qad qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haqiqa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa yayi allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya allah karka mayar da kabari na ya zama gunki ana bauta mishi wa qad hama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama janib at-tauhid a'zama himaya haqiqa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kiyaye bangaren tauhidi mafi girman kiyayewa حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها har sai da ta kai annabi ya hana yin sallah ta nafila a lokacin da rana take fitowa da lokacin da rana take faduwa annabi ya hana a yi sallah saboda Allah a wannan lokacin me yasa li'alla ya kuna zari'atan ila tashabbuhi bi ubadi shamsi yasjuduna laha fi hatain al-halatayn dan kada wannan ya kai zuwa ga kwaikwayar masu bauta ga rana a lokacin da suke mata sujuda a waɗannan lokuta na fitowarta da faɗuwarta fasaddar zari'a bi amma na amina salati ba'da al-asr wa subhi littisali hatain al-waqtain bil waqtain alladain yasjudu al-mushrikuna fihi ma lishams haka kuma dan toshe kafar wannan barnar annabi ya hana ayi sallar nafila bayan la'asar da bayan asuba saboda alaƙar da waɗannan lokuta guda biyu suke da lokutan da masu bautar rana da masu sujuda gare su suke wa amma sujudu da ghairillah dangane da sujuda ga wani Allah kuwa faƙala cewa annabi la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin illa lillah bai kamata wani ya wani sujuda ba sai dai ga Allah madaukakin sarki wannan hadisi hadisi ne kyakkyawan hadisi al-Imam Ibn Hibban ya rawaito shi wa inna ma taji'u la ينبغي في كلام الله ورسوله للذي هو في غاية الامتناء شرعا duk inda ka ji layan bari ta zo a cikin magana Allah ko a cikin magana annabi ko to suna zuwa ne ga abin da a shar'anci aka hana matukar hani shine zaka ji Allah ya ce layan bari ko annabi ya ce layan bari to hanin ya kai matuka ka kauli ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa ma yan bari lirrahmani an yattakhidha walada bai kamata Allah mai rahama a ce ya ɗauki ɗa ba abin ya yi muni to in dai ka ji bai kamata ba to abu ya munata wa qauluhu da kuma maganar Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma allamnahu shi'ra mu ba mu koya wa Muhammad waka ba wa ma yanbaghi lahu waka ma bata kamace shi ba sam wa qauluhu da maganar Allah da yake cewa wa ma tanazzalat bihi shayatin ai ba shaidanu ne suka saukar da qur'ani ba wa ma yanbaghi lahu ai qur'ani bai kamata ma a ce shaidanu ne suka saukar da shi ba wa qawlihi anil mala'ika haka maganar da Allah ya faɗi game da mala'ika da yake cewa ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya ya Allah bai kamace mu mu ɗauki wasu majibinta mu rabu da su mu rabu da kai mu kama su ba duk waɗannan kaga malam yana kawowa ne don ya karfafi waccan magana da annabi ya ce bai kamata wani wa wani sujuda ba domin me domin kar ku manta asalin wannan fasulin malam ya kulla shi ne ya fara magana da cewa na daga cikin shirka shine wani wa wani sujuda to in har wani wa wani sujuda ya yi shirka to gashi kuma annabi yana cewa bai kamaci wani wa wani sujuda ba to in ka ji annabi na cewa bai kamata ba to abin ya kai matuƙar muni ya munana Allah madaukakin sarki kiyaye jama'ar musulmi waɗannan karatuttuka dukkan su an yi su ne daga littafin adda'u wa dawa wallafar babban malami al-imamu ibn al-qayyim yau fiye da shekaru 600 da suka wuce ya rubuta wannan littafi na fata an gani wannan littafi kuma ga 'yan boko waɗanda ba sa jin larabci to akwai shi da turanci an fassare shi tsaf da turanci ya rage maka ka je ka nemi fassarar shi ta turanci idan baka samu ba ka je ka neme shi akan sultan.org www.slsultan.org ka neme shi akan nan in Allah ya so za ka samu fassarar wannan littafi na turanci Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Allah ya tsare imanin mu Allah ya tsare zuriyar mu Allah maɗaukakin sarki ya kyautata bayan mu na'am eh eh za a zo kanta insha Allah za a zo kanta insha Allah za a amsa ta karatun zai zo kai ai tunda aka buɗe karatu akan shirka duk sai an amsa duk waɗannan kafafin gashi an hana masallaci ya haɗu da kabari to ya aka yi ga masallacin annabi yau a tsakiyar shi kuma kabarin shi yake duk za mu amsa wannan insha Allah ta'ala jama'ar musulmi yadda ka ji karatun nan asali ba yau ce ranar karatun ba karatun ranar alhamis ce kadai ake yin shi na kitabul kaba'ir yau tafsiri ya kamata a yi amma kasantuwar an kwararo sharhi game da wannan matsala wadda ita ce matsalar farko a cikin littafin sharhi ya kai sharhi sai muka ga cewa dan karatun ya zauna daidai ya kuma haɗu da junan shi sau da haka mun bar wa karatun wannan mako gaba ɗaya insha Allah na haka gobe ma za ka zo da wannan littafin adda'u waddawa jibi ma da shi za ka zo gata ma da shi za ka zo citta ma da shi za ka zo insha Allah ta'ala wato har ranar juma'a a nan ne muke fatan mu karkare in Allah ya so sai ya zama daga ranar asabar da lahadi karatun sahihu muslim sai ya dawo ya ci gaba sannan ranar talata laraba a ci gaba da duk karatuttuka amma dai wannan mako kullum tsakanin magariba da isha to wannan littafin za a ci gaba da yi na biyu karatun alhamis da juma'a yana nan insha Allah ta'ala bayan sallah asuba in Allah